السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar 14 watan sha'ban hijira shekara ta 1445 wanda ya dace wa 24 watan biyu miladiya ta 2024 darasi na 35 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi صفحة 142 daidai bayan malin ya kammala magana akan abin da ya shahi cewa ma'abuta bin son zuciya su da yawa suna kirkiran sunaye kala daban-daban su dingina wa ma'abuta bin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da manufa da niyya ta cewa ya za a yi mutane su hasa sauraron abin da suke waɗi kenan wannan gaskiya saboda a guje mata wanda kuma mun gani a karatun da ya gabata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da ya fara da'awa a garin makka abin da ya faru kenan bal Allah ya hakaito mana abun ma cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal khawfihi la'allakum taghlibun mal yace aqidatu salafi as-salih laysat min rudud al-af'ali wa laysa fiha idafat mal yace aqidar mazanjiya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama laysat min rudud al-af'ali ba wani abu bane ba wanda aka rubuta shi saboda mayar da martani kawai bal inna ma cewa an rubuta shi ne saboda a kalkade kura mutane su fahimci addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kenan shine ma'anan laysat min hududil af'al kenan ba mayar da martani bane kawai wa laysa fiha idafatin saboda iya daga cikin abinda 'yan bid'a suke wadi cewa aƙidar mazan jiya ai akwai abubuwan da ƙare-ƙare ne aka yi daga baya wanda ba sa cikin asalin abin da ke aƙidar ne kamar da za mu gani suna ga idan aka zo aka ce magana akan imani kawai arkanul imani guda shidda shi gina idan aka ce musulunci rukunan musulunci guda biyar kawai da aka babu wani wanda yake da ikon ya ƙara cewa wani abu kaza kuma iya cikin aƙida to shine ma lai cewa laisa fiha idafatin babu kuma wani abin da yake kare-kare a cikin aƙida ta as-salafus salih kenan duk abin da kaji sun haɗi to ba sun haɗe shi bane haka kawai da molanka idan ka bibiya zaka samu ayar qur'ani hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mas'alar mali ce wa min a'zami dawahi allati daha biha alqawm iya daga cikin mafi girman banna ko kuma ka kira shi da suna karisa allati daha biha alqawm wadda ma'abuta bin son zuciya suka rika aibanta ahlus sunna da shi malin ta as-salaf as-salih magabata na kwarai sannan kuma wa bahatuhum biha sannan suka kire ƙarya suka dora akan as-salaf as-salih malin ce da'wa rududal af'al shine da'awa ta cewa wai aƙida ta salafus salih duka mayar da martani ne kawai ake yi wal idafati ala al aqidati sannan kuma kare kare ne akan asalin abin da yake aqida ce to ma ce wannan iya daga cikin a'zamu dawahi allati daha biha al qawl iya daga cikin mafi girman bala'i wanda aka jarrabi magabata na kwarai da shi wannan da'awa da ma'abuta bin son zuciya suke yi akan cewa wai abin da ake ambatawa duka mayar da martani ne raddul fi'il ne idafat ne a cikin abin da ya shahi aqida wannan shine abin da malam zai tattauna akai shin aqidar salafus salih mayar da martanin ne kawai shin kuma akwai abubuwan da suke kare-kare ne wanda baya cikin asalin aqida ko kuma ba haka bane ba malai ce wa minal ma'alumi annahu min manhaji salafi salih fi taqriril aqidati wad difa'i anha yace abu ne sananne a cikin manhajin as-salafu salih magabata na kwarai fi taqriril aqida wajen tabbatar da abin da ke aqida ne waddifa'i anha sannan kuma da baiwa aqida kariya yace annahu kullamastahdatha ahlul ahwa'i wal bid'a wal iftiraqu bid'atan i'tiqadiyatan aw qawliyatan aw amaliyatan yace annahu yanda al'amarin yake kullamastahdatha duk lokacin da aka kirkiri ahlul ahwa'i mabuta bin son zuciya suka kirkiri wani abu na son zuciya ba addini ba ma'abuta albida bid'o'i wal iftira da raba kan jama'a idan suka kirkiri bid'atan i'tiqadiyya ko bid'a da take da alaka da aqida ya zamanto kudurin zuci za a yi ta aw qawliyatan ko kuma wata bid'a ta magana wanda za su yi aw amaliyatan ko wata bid'a ta aiki da za a aikata ta to abu ne sananne cewa karrara salaful haqqa fiha su ko magabata da kware su sun kirkiri bid'a ko to su ko magabata da kware mi suke yi za su tabbatar da abin da yake gaskiya ne akan mas'ala kaza to kai wannan ai ba mayar da martani bane dama abin yana cikin addini sai wani yazo yake fama ya sabke mutane daga kan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana so ya dora su kan abin da yake son zuciyar shi ne sai su ce mishi a wannan matsalan ga gaskiyan al'amari yadda yake a cikinta kaga ba mayar da martani bane ba shine malai ce qarrara salafu alhaqqa fiha bima yujli alaqidata sahiha su yi bayani qarara abinda zai bayyana aqida wadda take lahiyayya sai kuma wa yanfi ma yudaduha bid-dalil min alqur'ani was sunnati wa athari salaf sanan babu kuma wa yanfi za su kore ma yudaduha duk abin da yake kishiyantan abin da ke gaskiyan nan za su kore shi su bashi kashi bid dalili ta hanyar kafa dalili wannan dalilin aina za a samo shi malice min alqur'ani was sunnati wa athari salaf daga cikin qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da ayyukan da magabata suka aikata akan wannan dalili na qur'ani da hadisi to kaga ina mayar da martani anan babu bal inna ma cewa ana so ne a tabbatar da ruwa ya rika gudu inda ya saba gudu kada sake mashi hanya eh malike cha banda wannan ba iya daga cikin dabi'a ta magabata na kwarai duk lokacin da aka kirkiri wata bid'a to bayan sun yi bayanin ta kuma wa adrajuha fi kutubi sunani wal aqida za su shigo da wannan mas'ala cikin littattafai na abin da ya shahi sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da abin da yake aƙida ne saboda duk ma wanda zai karanta ya karanta cewa fa ga yanda al'amarin yake hakikatan malice li ta'kidiha haisu jahadaha al-mukhalifuna lis-sunnah me yasa ake rubuta a ajje yake cewa saboda tabbatar da matsalan gaskiya a lokacin da zai yi jayayya ko yayi musu al-mukhalifuna lis-sunnah wanda yake saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu bid'a nawa za a kirkire ta a yau sai a ga cewa a karanta a sheda ma tun a baya an yi ta gwagwarmaya da mutane akan wannan bid'a kuma ga ma abin da aka rubuta don ruguje wannan bid'a kawai ɗaukowa ne za ku ku karanta yakin an riga an kare muku shi to wannan shi abin da malai ya ce shi yasa su magabata adira juha fi kutubi sunani wal aqidati li ta'kidiha haythu jahadaha al mukhalifuna lis sunnah kuma me yasa suke haka suke ta kokarin cewa a tsaya tsayin daka yace wali himayatil ummati min al bid'a a kare al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani abin da yake bid'a ne ƙagaggen abu fararren abu a cikin addini ba aya ba hadisi to a kare al'umma daga irin wannan saboda ba abin da yake ciccire al'umma ya daddatsa ta sama da wannan akwai kwanakin nan wasu bayanai na wahdatul adiyan ku zo mu haɗu irin aƙida ta al'ikhwanul muslimun kai kaza kake zo kai ma kaza kake zo kai kana yaban sahabbai zo kai kana zagin sahabbai zo kai kana bauta wa kabari kai ma yaka kai kana bauta wa kaza kai ma yaka kai kana zagin matan manzon Allah kai ma yaka duka dai ku musulmi ne ko eh musulmi ne to ku zo mu haɗu ku haɗu kaman yaya as-sira'u bainal haqqi wal batil mustamirun ila yawmil qiyamah kai kawo da ja'in ja tsakanin gaskiya da bata wani abu ne wanda ba yanda za a yi tsaya duk irin son zaman lahiyanka wallah ba za ka iya ba ya za a yi ka zo ka ce za ka bauta wa Allah da mutumin da zai zagi abubakar ya zagi usmanu ya zagi umar ya zagi wane ya zagi wane ya aibanta matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wace irin tahiya za ku yi da shi ina ka ce hadisi na abu huraira ne shi in ya ka duba gani wa hatsarin da yake cike yanzu anan nan nan cikin Nijar akwai wata wata wata lise a shekarun baya mutane sun yi ta tura ɗinsu musamman da yake cikin ta wannan makarantar asalin ta ɗan Iran ce ana kiranta da suna Rasul Akram ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatun ba fa labari ba lokacin da ya iltihaki da jami'ar sai muka haɗu a can idan ana ana maganar sira ko ana maganar hadisi in aka faɗi wanda daga cikin sunan sahabban manzo Allah wallahi idan ana imla'in wasu abubuwa ana rubuta in ya rubuta abubakar sai ya ƙara la'anahullah ba labari ba ne ba haka nan ne to yanzu idan kuka zo kuka haɗu kuka ce za ku bauta wa Allah da wannan mutumin ta ina za ku haru kuma miye za ku yi na bautan in dai ba kawai ba haɗin bakin ne kawai kuke so ku kuma shi ne bautan Allah ta ga bani za ku bauta wa Allah kan wani tsari yanzu haka abin da za ka samu su kaso daga cikin malamai a wasu ƙasashe daban-daban la sai ma ƙetare makwabtanmu suna jan hankalin mutane kai kaza kake zo kai kaza kake zo idan aka ce abu kaza kafirci ne ba ayyana wani za a yi ba aiki kaza kafirci ne wa ya faɗi Allah faɗi ga aya aiki kaza kafirci ne wa ya faɗi annabin Allah ga hadisi ingantacce kai me naka a ciki duk lokacin da kuma ka karanta ayan nan ko ka karanta hadisin nan shi da yake aikata wannan aikin sai ya ji cewa da shi kake to yau shi za ku zauna lahiya duk mutumin da yake cewa a zo a taru a tahi yiwuwa duk son zaman lahiyanka baka kai annabin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai da a yaga da dukkan wanda zai yaga wa Allah da manzo duk wanda ya yaga da Allah da manzo manzo sallallahu alaihi wasallam sai da a yaga da shi idan zai gyara halin shi ya tuba ya zama musulmi na kwarai ya zama to ziyayar da zai bauta wa Allah akan tsarin alkur'ani mai girma da karantarwar annabin da Allah ya aiko wannan dole a tuntare amma haka kawai mutum ya meke kafa kawai ya ce ku yi kaza in an jama ya ce ku yi kaza ku kuna kaza addinin Allah duk inda ka ta iri ɗaya ne babu zan ci a ku yan Nijar ku za ku yi kaza yan Najeriya kaza za su yan Ghana kaza za su yan a duka ɗaya ne addini ne guda ɗaya tallin tal littahi ɗaya annabin Allah ɗaya kuma akan wannan duk mutumin da zai ta yi to za ku zama to ɗaya in a gabacin duniya kake shi yana yammacin duniya da ka zancen wani a zo a haɗu a yi wane ne a yi sulhu bai taso ba kuma ko da an yi ƙaryar banza ne kuka ma kanku da kanku saboda bayan da za a yi ku haɗu idan ka ce za ka bauta wa Allah kan tsarin karantarwar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani ce a shi bautan Allah da zai a yau zai yi ne akan tsarin karantarwar malamin shi sannan tsarin karantarwar malamin shi ya sha bamban da abinda mazalla ya karantar yau shi za ku haɗu ku bata maka ku lokaci in za ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah akan tsarin da Allah ya tsara ba kan tsarin da ku kuke so ba ko don duniya ta yabe ku ko don a muku jinjina ko don a ce ku masu zan zaman lahiya ne ko na makamancin wannan addinin musulunci addini ne wanda baya kai al'umma zuwa ga abin da ke fitina ka'ida ce mai sauƙi lakum dinukum waliya din kai kai naka ne in yi nawa don mi za ka yi rauni bata maka lokaci akan abin da shi da kai shi da yake ya san ƙarya yake yanzu ka duba wannan jagoran na shi'a da wai bayan ya tafi ya dawo daga inda ya teji a wajen wata hudu wai ce an bincika wai a ƙafa shi ta dama kaɗai akwai harshashi kamar 25 har a yanzu ha kuma wai an kara mikro na magana a kan shi akwai harshashi guda hudu har yanzu ba su huta ba a kafar shi ta hagun akwai harshashi kaza akzabul qawl wallahi a kafafen sadar ina sauraron wannan maganar da ji ka Allah ji ka ibnu taymiya sai duk duniya ba a taba yin makareta irin in shi'a ba kuma haka nan ne ƙarya wannan sajiyatuhum ɗabi'a su ce sabon su ne jinin jikin su ne halbi 80 da wani abu dan kaji abu malam hankali bai amsa sai ka rasa ya aka shof daga wari ta an halbi idan shi ya doka ya maida kaga irin waɗannan mutane a ce su za su jagoranci amana ta addinin Allah akwai alamatul istifham to shine anan dole ne a yi bayanin abin da yake gaskiya li ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina in za ka ɓace ka ɓace a kan idan ka ƙuru ƙuru ƙiyawa ne kai waje hadu bi hane wa staika na ta an fusuhun zulman wa uluwa idan kuma allah taimake ka ka shiryu ka gyara ka gyara ka bar son zuciya ka bar duwan abin da ke kagege ka yi ƙoƙarin tsayawa ƙyam a kan mi annabin allah ya karantar allah taimake mu malici wali himayatil umma sun yi waɗannan bayanai saboda su kare al'umma minal bid'ati daga duk abin da ke kagaggen abu ne ya ce wa ƙad daƙa ahlal ahwa'i zar'an fi hadha al'amri haƙiƙa ya ƙumcici ma'abuta bin son zuciya ya ƙumcice su ƙwarai da gaske wannan al'amari na in suka ce kaza ba a kyale su ba sai an huto an yi bayanin ga abin da Allah ya ce akan wannan mas'ala ga abin da manzon Allah ya akan wannan mas'ala sannan ga yanda sahabbai suka gane wannan abu suka bauta wa Allah Allah ya ce waɗannan ba Allah na yarda su to duk dan bid'a baya so ya ji haka saboda yana so a kyale yadda ya ambaci abin shi abin shi a haka nan kawai to zan can tahiya ga baki ɗaya wannan wani abu ne wanda bai taso ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta sa taftariqu hadhihi al-umma yace ala 73 fi firqa 72 fi an-nar wa wahidatu fil janna mazalla magana shine gaskiya ko magana kane gaskiya hadisi ne ingantacce yace sai kun kakkasu kun cuccuru kun daddasu kashi saba'in da uku kuma kowa yana da wancan musulmi ne shi lokacin da yake ambata wa sahabbai yake musu khutba irbadu ibn sa'id yake cewa ya rasulullahi wannan gargadi kaman gargadin mutumin da zai bar duniya ya ma ake Allah da mi ya kamata mu ba da hankali mu ba da himma akan bautawa Allah mazallaci alaikum bi sunnati na hore ku akan ku yi riko da sunnata ashe ya musu bayanin cewa za a samu daddatsuwa da karkasuwa yanzu kawai shi kenan saboda wai siyasar duniya wai a yaƙi falastin a yaƙi wane ne ina an wani haɗin gwiwan da za ku yi da arne ko ko mutum wanda zai zagi sahabin manzo Allah wai akan cewa wai dan kwato ƙasa me amfani ƙasai idan dai za a saba wa Allah a zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me amfani ƙasai gadan ta za ku yi dawama za ku yi akan ta me abin da yake da muhimmanci ku bauta wa Allah duk wanda ya zagi sahabi zan ce bauta wa Allah bai taso ba saboda kato kam ya rushe addinin ya rushe ƙur'anin saboda su sahabban da ka aibanta su suka zo da alƙur'anin nan to amma za ka ga irin waɗannan hanyoyi ana rawwaja su ana ƙara musu wannan kuzari yanzu ka duba ga lokacin da shi wanda ya dawo bbc ce wane ne wace ce ana ta haska ana ta godowa saura minti kaza ya kusa isowa aka yi wa ana ta bibiyan abun sau da ƙafa wallahi wajibi ne mutum ya sa hankalin shi kwarai da gaske ya bauta wa Allah akan tsarin karantarwar manzon da Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam bale ce li'annahum kullama awqadu naran wa fitnatan lil bid'a qayyada Allah min a'lamil ummati man yuqarriru al haqq wa yuqimu al hujjata bid dalil saboda su abuta bid'a me yasa suke samun kumcin zuciya kuma abuta bin son zuciya li'annahum saboda su in kullama awqadu duk lokacin da suka hura wata wuta wa fitnatan da wata fitina lil bid'ati ta wata bid'a qayyada Allah sai Allah ya shirya min a'lamil ummati daga cikin zaratan malamai a cikin wannan al'umma man yuqarriru al-haqqa wanda zai tabbatar da abin da yake gaskiya wa yuqimu al-hujjata bid-dalil kuma ya tsayar musu da hujja da dalili na Qur'ani ko hadisi daga ba su ai bayan su suke kowa ya shiru daga ta tsarin karantarwa shi yasa baya gyara su duk mutumin da bai neman gaskiya baya bukatar a tara al'umma a karantar da su saboda shi ilimi haske ne duk wanda ya karatu zai haskaku zai gane in zai yadda da kawashi zai dora ya san a ina ya kamata ya dora ta a bangaren da ya sha addini ba kawai haka wani ba kawai tafiya yake shi da kashe bai san me yake ba to shi yasa duk mutumin da ba gaskiya ba yake so za ka ga yana kumtatuwa game da abin da ya shahi a yi bayani wanda yake na ilimi maliki ta wa yi ƙufi'u narar fitna allah zai kashe wannan wutar fitinan nan wa ya ma'ul bid'a kuma allah ya yi watsi ko ya takuri wannan bid'ar dole sai ta wuce ta bar wannan wajen allah ji kammala albanin zaria yake cewa mafi girman abin da yake koran duk wata bid'a ko wace iri ce ya ce babu kaman karatu idan za a yi karatu wannan shi ne abinda cikin ruwan sanyi salim alim eh bahaushe ce ba bugo ba zagi kawai ana karatu mutane a abin nan ashe kaza ne a ashe abin kaza ne a ashe abin kaza ne ana cikin haka sai an waye gari bid'a an sallame ta matsiya ce amin ya rabu malaka ta wa zalika min wa'dillahi ta'ala wannan fa iya daga cikin alƙawalin Allah hina takaffala bi hifzi din Allah ya ɗauki alƙawalin zai kare addinin shi wa baqa'i ta'ifatin alal haqqi sannan kuma da wanzuwar wasu jama'a akan gaskiya zahiri na masu bayyanar da shi tsayayyu akan gaskiya yunafi'una 'anil haqqi ay yudafi'una 'anil haqq suna kokarin baiwa gaskiya kariya tabbas za a samu jama'a duk yanda aka buga aka kawo sai an samu suka so la ta zalu qa'ifatun min ummati zahirin alhaq manzo ke cewa har tashin kiyama ba za a gushe ba sai an samu suka so na jama'a suna kan abin da ke gaskiya ne malai ce wa yazuduna an hiyadi sunnati sannan ko zaka same suna bada yazudun ya'ni min alhimaya suna bada kulawa da kariya an hiyadi sunnati game da kima da daraja ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama وينفون البدعة سنة كورن بدعة ويحذرون منها كما سنة متاني كشير أكين بدعة ومن دعاتها سنة كما سكير زواج أبن ديك بدعة كاغا ان كانوا كيرن لتاه امام الشاطبي الله يرحمه غريش الاعتصام الاعتصام لتاه ني شاقون دم wannan littafin yanda ya baje bid'a mala bayani ne filla filla akan abin da ya shahi miye sunna miye bid'a saboda ka bi abin da yake karantarwa manzalla ce ka bar duk abin da yake na bid'o'i ne da hayaniya wanda su suke wargaza addinin Allah a kowane lokaci ka dauki addinin misali yahudanci ka dauki addinin kristanci me kawo halin da suke ciki bayan kahin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sauya abin sai a sauya shi ga aya nan sai ka ce wannan aya kai ka ce kai kaman ba da ku take ba ga hadisi nan ya zo karara ya yana hani akan abin da kuke aikata ku kuma a lokacin kuka yi damara cewa za ku aikata shi duk abin da yake bid'a ne bata ne kuma duk wanda zai kira mutane zuwa ga a zo a yi bid'a wannan mutum ya bace kuma baya halatta ga mutum mai imani ya zamanto ya fata lokacin shi akan saurara irin waɗannan abubuwa saurari mutumin da zai haɗa ka da Allah ya haɗa ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya haɗa ka da gidansu ba ko kanshi ko wata al'umma ta daban yana kira yana ɗaga murya yana ɗaga jijiya amma ba akan Allah da manzon shi ba yana kira ne zuwa ga girman shi falalar shi darajar shi ta yi rika ce muku shi in yi lunwashi guda a karkararku sai ya hiye muku alheri a kan muku shekara arba'in ana ruwa lunwashi wallah ana haɗi kai bal an haɗi ma kuma ana cikin haɗi kawai me yake so ya nuna muku shi ƙin ba wasa ba ne ba to yau shi za ku samu damar da za ku karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ku karanta ayoyin Qur'ani ku fahimci abin da yake addinin ku bautawa Allah yaushe duk abin da za a baku labari ne tatsuniya ne maholki ne Allah kiyaye malai ce wa qad atlaqa ba'd al maftunin min al mu'asirina yace hakika wasu daga cikin fitinannu na wannan zamani sun saki halishan su taba'an suna masu bin liman haji aslafihim ahlal ahwa suna masu bin manhajin waɗanda suka gabace su abuta bin son zuciya ala a'mali salafi akan ayyukan magabata na kwarai tun daga sahabbai zuwa da suka biyo bayan su akan hanyar su cewa hadhihi bi annaha rududu af'ali wai abubuwan da ake na fahimtar da mutane addini ai kawai mayar da martani ne ake sai a ce raddi kake alhali kai ba raddi kake ba kana ta kokarin ka tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne malai cewa annaha idafatun ala al-aqida suka ce kare-kare ne akan aqida wa darabu lidhalika amthilatan tubarhinu ala jahlihim bis sunnah malai ce suka buga misali akan tuhumar da suke magabata malai ce amthilatan musallai suka buga amma tubarhinu ala jahlihim misalin ma yana bayyana maka jahilcin su karara bis sunna game da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahammulihim ala ahliha sannan kuma Allah da kiran ƙarya da dorawa akan ma'abuta sunna wa min zalika daga cikin abubuwan da suka ambata suka ce ai idafat ne fil aqida ma da ce za'amihim anna salafa zalu fil aqidati ma laysa min al arkanil iman suka ce ai magabata ko kuma a ce as-salafu salih sun ƙara a cikin aƙida abinda baya cikin rukunan imani wa hum bidhalika yushiruna ila anna al-aqidata wa usul ad-din wa musallamatihi maqsuratun ala arkanil iman wasu suna masu nuni akan cewa ai idan aka ce aqida ko aka ce usulul iman asalin imani wa musallamatihi da abubuwan da dole ne ka yarda da su imani ne suka ce wannan maqsuratun sun takaita ne kawai ala arkanil iman akan rukunan imani kadai asitta waɗanda suke guda shida ma'dudatun fi hadisi jibril wanda aka lissahe su a cikin hadisin jibril hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mala yace wa ma'alimu aw tajahalu anna al-aqidata hiya kullu thawabi ad-din waɗannan mutanen wa ma'alim bustani ba aw tajahalu ko kuma sun nema su gwada jahilci anna al-aqidata ai ita aqida hiya kullu thawabi ad-din duk abin da ya tabbata da sunan addini to wannan abin aqida ne za mu zo mu ga akwai inda za ka ga malamai sun sa shahu a kan huffi a cikin aƙida me yasa saboda an samu suna fama su rushe abin su nuna su yarda ba haka nan bane ba kenan dole an idiraje shi in kana da imanin kai cika dole sai ka shigo gaba daya ba ka da wani hadisi ka ce ka yi imani da shi ka karanta wani ka ce baka yi imani da shi ba babu wannan duk abin da ya tabbata cewa addini ne to iya nan a matsayin addini daidai da hadisin da yake magana akan aswaki idan ka ture shi ka ce kai baka yarda ba ko dan mi za a ce kaza to wannan zai isa ka tattara kayanka ga baki ɗaya ka bar musulunci me yasa saboda ka ƙaryata manzon da Allah ya yi babu kuran da zaka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan matsala komin karantanta a ce ai wannan iya da ba bai da ba farilla bane ba wajibi bane ba wane ne ba a ce wannan mustahabbi ne ko na makamancin wannan ko shi kai inkare shi kana ibar musulunci dole ka yarda aikata kuma wannan wani abu ne daban amma idan ka karyata ka karyatawa ka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga cikin sharadin imani da shi dole duk abin da ya bada labari dole ka yarda duk abin da yazo da shi dole ka yarda ka gaskanta ka samu nutsuwa da sakankancewa a cikin zuciyarka cewa tabbas wannan al'amarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda hadisi ya tabbata maliki ta waɗannan mutanen tajahalu sun jahilci cewa hiya kullu sawabiti dini wa usulihi wa fara'idihi asalin addini da farillan shi wa qat'iyatihi da duk abu na yankan shakku a cikin addini wanda aka ambaci abu kaza ka san addini ne wa anna kullama thabata fi dini sanan duk abin da ya tabbata da sunan addini fa huwa min al aqidati wa usuli din iya cikin aqida kuma iya cikin gimshikin addini bima fi zalika malai ce da a cikin haka waɗannan abubuwan na aƙida yake cewa al'ahkamul ƙata'iyya wa sabita hukumce-hukumce waɗanda suke na yankan shakku ƙarshe wa sabita waɗanda suke tabbatattu dole duk abin da ya tabbata da suna addini dole ka iman da shi wa annan arkanar imani cewa su rukunan imani kuma latatinmu ba sa cika illa bi mustalzamatiha wa mukammilatiha ba sa cika sai da abin da yake lazumta imani da Allah ba sa cika sai da abin da yake ba da kamala da imani da Allah malai ce al'ilmiyyati wal amaliyya ta ɓangaren ilimi ne ta ɓangaren aiki ne allati nassa alaiha shar'u wanda dalili na shari'a ya nuna nassi a kai malai ce fahiyar ta dukulu fi hazihil arkan ai wannan shi ne abin da zai shiga cikin rukunan imani misali shi ne malai ce ka asma'illahi wa sifatihi al-thabita kaga idan ka ce al'imanu billahi imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira da kaddara ta alheri ko ta shari sai ka ce ai wannan su ne sawabitul aqida su kadai to ai wannan imanin da Allah akwai mustalzamatihi wa mukammilatihi akwai abin da shine lazimi shi abin da zai tabbatar da shi kuma akwai abin da zai cika shi to daga cikin gaba ta fari kawai malice ka dauki misalin sunayen Allah da sifofin shi athabita waɗanda suke tabbatattu bil kitabi wa sunna a cikin qur'ani da hadisi kaga wannan dole ka rarra su sannan kuma ba su zo ba a cikin hadisul jibril hadisul jibril ko sun zo ba su zo ba amma kuma suna cikin aqida misali yanzu mutumin da ya ce a ga suna daga cikin suna Allah bai rarra shi ba sai a ce ba mai imani ba ne sai a ikafir shi ko kuma a ce a yana nan a cikin musulunci duk da cewa Allah ce suna kaza nashi ne amma shi kuma ya ce bai yarda ba bayan ya ta Allah zai samu gindin zama ba zai samu ba sifofin Allah subhanahu wataala da sunayen shi dole ka samo su daga cikin Qur'ani da hadisi in ku suka zo anan to a matsayinka na mai imani shine sallamawa da mai kauya daga ka nuna jayayya imaninka ya shiga tangal-tangal malin cewa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala haka kuma da tsantsantar da bauta zuwa ga Allah shi kadai wani ya daga cikin cikon imani da Allah idan misali mutum ya zamanto aikin da kake yake zai yi karatu zai yi wata hidima da ake bukatar lada zai yi aiki kaza amma ya zamanto kawai ba da Allah yake ba zai samu lada ba zai samu ba me yasa Allah ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din iblis ya dauki alƙawalin cewa zai halakar da kowa sai ya toga ce wasu yace illa ibadaka minhumul mukhlasina sai kadan daga cikin bayikar suka tsantsantar da bauta zuwa gare ka abinda kai dan Allah shine abinda Allah zai amsa ashe ko ka ce za ka yi musulunci misali za ka yi sallah za ka yi karatun ƙur'ani za ka yi azumi za ka yi wane ne amma zama to ba don allah kai ba don jan ka samu larabe taso ba duka kuma suna ƙarƙashin mi imani da allah kenan baya ka zo ka ce ai imani da allah to ai wannan allah ai karatu ne mai zaman kanshi don ka fahimci haka annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya a cikin tsawon shekara 23 na annabta duka babu wani lokaci da aka wohintu ko kuma aka wadatu game da karantar ma'anan wannan kalima ta imani da Allah la ilaha illallah to kaga bayan da aka zo ka ci ai imani da Allah to imani da Allah yana bukata ya za a yi shi me abin da zai tabbatar da shi malai ce wa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala wa nafyi shirki wal bid'i da kore duk abin da ke shirka ne shi zai tabbatar da imaninka da Allah amma ya zama to ga ka ka ce ka yi imani amma shirka baka kamu ba tsahi baka kamu ba bugun kasa baka kamu ba dabo dabo baka kamu ba kaza baka kamu ba yau ina iman da Allah yake babu shi ka ruguje shi wa nafi shirki wal bid'i da abin da yake kirkirarrun abubuwa da sunan addini yace waɗannan abubuwan gaba ɗaya dakhilun fil imani billah duk suna cikin imani da Allah wal imanu bil mala'ikati bi asma'ihim sannan kuma imani da mala'iku shi ba tukuma haka yake ba dole kai imanin cewa lalle suna akwai sunayensu wanda Allah subhanahu wataala ya bayyana wasu daga cikin su alwarida waɗanda suka zo da a cikin nassi wa awsafihim da sifofinsu wa a'malihim athabita bin nususi da aikin da suke aikata wanda ya tabbata da nassin qur'ani ko nassin hadisi malai cewa imani bil kutub shi ma haka akwai nashi abinda zai tabbatar da shi imani da manzanni shi ma akwai abinda zai tabbatar da shi haka har zuwa ƙarshe ila akhir malai cewa shafa'atu war ruqya da ceto da abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wataala wal jihadu da abin da ya shahi jihadi wal amru bil ma'ruf da umarni da aikin alheri wan nahyi anil munkari da hani akan mumuna wal luzumil jama'ati wat ta'a da lazimtar al'ummar musulmi da da'a ga jagorori wa huquqi sahabati da sanin haƙƙin sahabbai wa usulil akhlaq da asali na abin da yake halaye wa qat'iyyatil ahkam da abubuwan suke hukumce-hukumce na sun tabbata cikin ƙur'ani ko hadisi wa ma sabata minha da abin da ya tabbata a ciki malai ce ka tahrimi uquqil walidain kaman haramta sabawa uwaye war riba da haramta cin riba wal maita da haramta cin mushe wal khinzir da haramta cin alade wal zina da haramta zina wal kadhib da ƙarya wal giba da da yi da mutane waɗannan duka suna daga cikin sawabitud din kuma suna ƙarƙashin aqida idan ka ce ba kai rarraɗe daga cikinsu ba kaga ai bai zo a can cikin hadisin hadisin jibril ba bai zo a can ba amma kuma tabbas iya cikin abin da mazalla ya karantar rishin yarda da wannan zai sabji daga cikin abin daga musulunci gaba ki daya malice wa nahwi zalika kullihi da makamantan haka gaba ɗayan su malice min al aqidat iya daga cikin aqida li annahu saboda shi abin da aka ambata yace min al qat'iyyati iya daga cikin abubuwa na yankan shakku kat addini ne bin uwaye addini ne saba ma uwaye ba karantarwa addini bace ba sannan cin riba ba karantarwa addini bane ba haka cin mushe haka haka abin da ya shafi alade zina ƙarya annamimanci gulma duka wani ba addini bane ba to kaga dole ka yarda mil qat'iyyat was thawabit awwal suka tabbata malaka ta wa dakhilun fiha duka suna cikin abin da yake aqida ne kaga kenan bayani akan abin da ya shahi aqida ba za ka zo ka ce ba a ai bayanin da aka yi ko kuma maganan da ake yi bai daga cikin abubuwan da addinin ya zo da su ko kuma ba za a ambata shi a matsayin aqida ba idan ka faɗi haka tabbas baka fahimci abin da yake addini ba malai ce za'amu anna masaila ashratus sa'a su waɗannan waɗanda suke cewa ai mayar da martani ne bayani akan gaskiya sun raya cewa matsaloli na tashin kiyama ashrat yani alamat alamomin tashin kiyama suka ce laysat min al-aqida suka ce bai daga cikin aqida wa annaha min al-idafati suka ce ai kare kare ne waɗanda ai ɗan baya suka yi shi wa minha daga ciki akwai mas'alatul mahdi mas'alata mahdi da hadisin da yazo akan cewa tabbas zai bayyana sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai bada cin nasara ga addinin shi a hannun wannan bawan Allah sunan shi Muhammad ibn Abdullah irin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an yi mahadi da yawa kullum man habba wa dabba sai zo ya ce ai shine shine kaza ginna wani ya huto a Sudan wani ya huto a Senegal wani ya huto a Nigeria wani ya huto a ina ne a Niger ma ya huto a Niger ma ya huto da tudun faila ya ce shi ma shine mahadi to mahadi yana zuwa na gasken iznillah ya tabbata a cikin hadisi sannan kuma akwai wani mahadi wanda wasu suka rika wani dan sudan wanda an jima da yin shi ba shekaru aru-aru suka wuce shi kuma a lokacin da ya zo duk manyan alamu na tashin kiyama suna daga cikin abubuwan da suka bayyana to wannan matsala ta mahadi ita ma sun ce ai tana cikin idafat ita kuma dole ne hadisi ya zo a kanta hadisi kuma ya tabbata dole kai imani da shi malice wa haza kazalika jahlun ai wannan magana ma ta cewa wai ƙari ne a cikin abin da ba aƙida ba ka ce matsala ta mahadi ya ce wani jahilci ne auta jahulun ko ko mutum da kanshi ya ƙirƙiri cewa shi da kanshi ya ɗora makanshi jahilci ya sani ya nuna bai sani ba malice ta jahulun li hadhihi alhaqiqa game da wannan abin da yake tabbatacce fa inna ashrata as-sa'ata al-kubra wa kathirun min as-sughra wa minha al-mahdi malici ai alamun tashin kiyama manya da da kankanan daga cikin su akwai bayyanan shi mahdi me yasa faqad thabata biha an-nusus faqad thabatat biha an-nusus haqiqa nassi ya tabbata akan haka malici wa kullu ma thabatat bihi an-nusus al-qat'iyya duk abinda nassi na yankan shakku ya tabbata akan shi wajaba i'tiqaduhu sawa'un yake cewa sammainahu al'aqidata aw sunna aw usul ad-din aw al-aw al-qat'iyyat aw al-akhbar al-qat'iyya malike cewa duk abin da ya tabbata a cikin hadisi to wannan abin iya cikin aqida dole ka yarda da shi a matsayinka na mai imani saboda shi ne abin da zai tabbatar maka da imaninka yace ko ya zaman to mun mushi suna aqida ko mun ce sunna ko mun ce asal usuluddin ko mun ce al-qat'iyyat ko mun ce al-akhbar al-qat'iyya kowane irin suna aka mushi dai shi dai addini ne dole kuma ka yarda da shi idan kai in kare shi zai isa ka bar musulunci mali ce fa kullu hadhihi istilahatun sahihatun waɗannan istilahatin aqida ce sunnan ne usuluddin ne qat'iyyat akhbar qat'iyya ne duka tsiya daga cikin term wanda yake daidai a addinance a faɗe shi mali ce wala mushahata fil istilah sannan babu jayayya babu rigima akan abin da yake kaman istilah ne yani term akan kaza saboda ba term din ake duba ba istilahin ake duba ba ana duba madmun din abin da ya kunsa haka ne to haka ne yawa malai cewa kullu ma sabata fil qur'ani duk abin da ya tabbata cikin qur'ani aw sahhat bihi sunna ko kuma ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa huwa mimma yajibu al iman bihi dole kane kai imani da shi والتسليم بأنه حق دولك سلم تشوى قسكياني مالك وهذا هو معنى كونه عقيدة يؤي وانا شيني معنى كسنتوان أبن عقيدة عقيدة مي عقيدة مسلمتي مالك وزعموا أن من أمثلة ما يسمونه الإضافات على العقيدة مسألة المسح على الخفين surra ya cewa daga cikin musallan da suka ce ai kare-kare ne a cikin aƙida wanda ba sa ciki mas'ala ta fiqihu matsalar shafa akan kuffi guda biyu malace wahiyya fiqhiyatun min masail ahkam a matsala ce wadda take ta fiqhu daga cikin matsaloli na hukumce hukumce amma anan mun karanta shi a cikin aqidatu safariniya shafa akan khuffi malam ya kata a cikin aqida ko malamai suna kashi a cikin aqida me yasa saboda inkarin da wasu suke cewa ba addini bane ba malam ya ce wa kauniha min masail ahkam kasantuwar shafa akan khuffi guda biyu iya cikin mas'aloli na hukumce hukumce fil asli sahihun a ce eh asali fiqhu ne eh haka nan ne lakinnaha ala alqa'idati fil iman amma fa a ɓangaren imani dole ne ko ganin dama ne dole ne a ɓangaren da ya shafi imani dole ne ka yarda ana shafa akan hufi saboda manzara sallallahu alaihi ya bada labari akai kuma ya shafa kuma ya umarni akan shafa yace anna kullama sabata bihi nassu cewa duk abin da nassi ya tabbata nassi ya tabbata akai fa huwa mimma yajibu taslimu bihi wa i'tiqaduhu dole ka meka wuya sannan kuma dole ka kudirce shi a cikin zuciyarka cewa bautan Allah ne idan ka ce kudirce a cikin zuciyarka bautan Allah ne aqida ta kare mala ce wa qad sara al inkaru min min simati ahli al bid'i ar rafida lalle tabbas ya kasance inkari akan mas'alar shahwa akan huffi iya cikin alamomi na ma'abuta bid'a na sima bid'a ar rafida idan aka ce arrafida su ne ɗan shi'a masu aibanta sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam suna inkarin shi ai su ba magana akan shafa hufi ba sun rushe abu hurairah gaba ɗaya sun rushe aisha radiyallahu anha sun rushe abdullahi dan umar waɗannan kuma su ne mutane guda uku suka yi kowa a cikin sahabbai yawan hadisai to su a wajen su dun rusa su ne wai aka wasu yi ridda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu subhanallah Allah kiyaye kwanakin da zaka ga kuzuzuta al'amarin su da ake a wurare daban-daban kuma fitina ce wadda da yawa daga cikin matasa suna indimami zuwa gare ta na farko tahiya ne wanda yake tahiya akan tsarin hayaniya zanga-zanga da yake cikin ka'idodinsu a wato a yi tafare ta a sama hanya daga cikin tsarinsu irin aurace-aurace da suke irin na mutu'a da haka zina a wajensu wani abu ne wanda yake kai ta mahi ruwan sha sauƙin sha saboda su halatta wa kansu kumi to kai idan ka rushe haddasa mazala gaba ɗaya kuma ƙur'anin ma ba yarda kai da shi ba saboda ba karar da sahabbar da suka zo da shi ba bal hasali kana da wani ƙur'anin ka mushafu fatima na daban shi ne wanda yake wannan ba tabbatacce ba ne ba subhanallah to yaushe wata ka'ida da aka ambata cikin ƙur'ani ko cikin hadisi za ka ga darajarta a cikin zuciyarka ba za ka gani ba saboda kai asalin dama kawai tahiyya ne kake akan son zuciyarka a fara'aita mani taba a hawahu ne kawai zuciyarka ne kake bi to waɗannan mutanen suna inkarin shaho akan kufi wal mashu alal khuffaini tawatarat bihin nusus mala ce magana akan shahu akan kufi nassi nassi nassi masu gugan juna sun zo ratata akan shi shi ne tawatu kenan sahabbai sun wuce alisa sun zo irin wannan nassin na wanda yake magana akan shahu akan kufi mala ce wa min as-sunan al-ilmiyyati al-mujamma aw al-mujma alaiha iya daga cikin sunnoni na aiki al-mujma alaiha wanda aka hadu gaba ɗaya akan ta inda salafil ummati a wajen magabata na wannan al'umma min as-sahabati wat-tabi'ina wa man ba'dahum tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan waɗannan tabi'an nan malin ya ce falamma an karaha ahlul ahwa'i wal bid'a lokacin da ma'abuta bin son zuciya suka inkari shahu akan hufi ma'abuta bid'a sa'a yake cewa an karu sabitan min addini sun yi inkarin wani abu tabbatacce a cikin addini a dalilin haka fa'adraja hassalafu fi masa'ilil aƙida sai malamai ko suka sa mas'alar shahu akan kufi a cikin mi mas'aloli na aƙida saboda in kace baka yarda ita ba ka kare ta annabin Allah ya ku ashe kenan yarda da wannan wajibi ne saboda ya tabbata a cikin nassi na na hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malice li anna inkaraha yuaddi ila al-ikhlal bi usuli bil usuli wal qat'iyyat saboda inkarin shi wannan shahu akan kufi zai iya bayuwa zuwa ga samun tasgaro da matsala a bangaren da ya shahi asali wanda yake na addini a ce ga hadisi ya tabbata amma ko ba aiki da shi wal qad'iyat awwa suke na yankan shakku a cikin addini hadisi ingantacce dole a yake da shi da haka malamai suka sashi a cikin kadir a bangaren abin da ya shahi aqida ce malai ce walaysat hadhihi hiya al mas'alatu al wahidatu min qad'iyat al ahkam wa thawabitha kuma wannan ba ita bace mas'ala daya daya daga cikin abubuwan suke hukumce hukumce tabbatattu a cikin addini allati tandariju fi kutubil aqidati wa masailiha wanda ake sako su cikin littafin aqida da mas'aloli na aqida malai ce bal zakara salaf kathiran min alqat'iyati was thawabit fil ahkam malamai magabata sun ambata abubuwa da yawa tabbatattu na hukumce hukumce wal akhlaq da bangaren da ya shahi al akhlaq halaye dimna musannafatil aqida a bangaren da ya shahi aqida saboda duk wani abu sai ga wani yana hawa mai inkarin shi misali yanzu as-salat sallah daga cikin turuq hanyoyi na bid'a akwai wanda suke ga cewa ai ana gaba ma manufan yin sallah shine mi shine tuna Allah sai ga cewa la zikrullahi akbar ai ambatan Allah ne shine mafi girma suka kafa hujja da abinda hujja ne a kansu ba a gare su ba sai suka he zamana ya ce bai sallah sai ce shi yanzu ya kai wata rutuba ya kai wani ƙololuwan da shi ambatan Allah ma ya zama jinin shi da tsokar shi da naman shi gaba daya to annabin da Allah ya turo ya bar salle ko ka himin zalla ambatan Allah da haka malamai suka ɗauko salle suka ce kai ita ma to a sa ta aƙida ce eh dole sai ka yarda wasiyam haka abin da shahi azumi was zakat haka abin da shahi zakka saboda in kai inkarin azumi to ka inkarin addinin ka to kam babu bambanci shi sallar ce ya ayi wa lazina ama nudu fi silmi eh babu kafa ɗaya a cikin kafa ɗaya waje eh babu sun ma'amanu sun makafaru ko kuma tukminu na bi ba'ad alkitabi wa takfuru na bi ba'ad a aka karanta wannan a wannan lahiya lauci tana tahiya sai ku tare ta a karanta wannan hadisi ko ta ce kai wannan a ajje ta eh ba namu bane ba to in kai haka wannan zai iya bayuwa zuwa ga kabar musuluncin gaba daya to shi yasa malamai suka sayo sallah da azumi da zakka da aikin hajji da jihadi da umarni da aikin alheri da hani akan mummuna suka ce waɗanda duka suna amsa sunan aƙidan ma gabaki ɗaya saboda duk wanda ya inkarin su ya inkarin aƙidan musulunci malaka ta wa huquqi sahabati haka kuma da haƙƙin sahabbai dole ne Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman su wane ne sahabbai ne radiyallahu anhum wa radu anhu su wane ne sahabbai ne duk wanda bai yarda da su ba to aqida shi ta ja baya wa huququl wilaya haka kuma da haƙƙi na abin da ya shahi jagoranci wal walidaini da haƙƙin mahaifa wal jari da haƙƙin makwabtaka wa tahrimil kadhibi da haramta ƙarya wal ghibati da haramta abin da ya shahi da mutane duk abin da ya tabbata da sunan addini aya ta zo hadisi ingantacce ya zo magana ta riga ta kare wannan abu ya zama aqida aqidar ka ce kai mutum mai imani kai mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa nahwi zalika da makamantan haka malai ce kulluhu dakhilun fi musammal aqida duka suna shiga cikin ambato na abin da ya shayi aqida me yasa li'anna al-aqidata ma'anaha saboda ma'anar aqida malai ce i'tiqadu kullu ma sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal amala bihi hasba al-istita'a saboda abin da ake cewa aƙida shine ƙuduri a cikin zuci game da duk abin da ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya inganta to dole ka yarda wal amal bihi sannan kuma da aiki da wannan abin hasbal istita'ati gurgudan yanda zaka iya nan ma karatu ne mai girma fattaqullaha mastata'tu akwai abin da in wane ya bar shi Allah zai kama shi akwai abin da in wane ya bar shi Allah ba zai kama shi ba halatu darura hali na darura waɗanda duka addini yana aiki da su kuma yana tahiya da su da aka wajibi ne mutum ya karanta addini saboda ya zama to idan ka abu ɗaya ke akan duk matsala ta addini malai cewa za'amu kuma sun raya su waɗannan mutanen anna min amsilatil idafat cewa iya daga cikin misalai na ƙare-ƙare a cikin aƙida a fahimta su su suka ce alkhilafata wal hukum a harkan da ya shahi jagoranci ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi kenan safha ta 146 wannan zai sa idan ka ya bude akan abin da yake addini ne kuma zancen cewa dole ya an zo an yi tahiya guda sai in za a zo a yi akan alkitabu was sunna ne ala fahmi salafil umma amma in ba haka ba zan ci a tayi tare bai taso ba kuna fama kuna ta kankamo kun rike magana manzo Allah wani zai kawo muku son zuciyar shi son zuciya da kowa da nashi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله